أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الذي ينزل إليه أعجمي وهذا لسان عربي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فانتظر لله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إنهم اتخذوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منكم قولا سديدا يسلم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Farko ne muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kasari a duwarmu a cikin wannan jiha jihar Kaduna a wannan farfajiya domin gudanar da da'awa ta fi musulunci. ‘Yan uwa abu na biyu na ga yanayi lokaci ya tafi kuma yau kusan waɗansu kwanan su uku a kowane da suka yi kwana hudu ma cikin jihar Kaduna domin ya sanar da littafin da babban malamin mu Sheikh Abubakar Gumi ya rubuta shi yana da rai wanda yanzu kuma babban malaminmu Shaf Dr. Ibrahim Jalo Jalin gobe karkara zuwa ga hakan larabci wanda aka yi taro a kadamar da littafin hanyar wanda yake da suna mawukifi a larabci turanci kuma waya a yasta. Duk da wannan munasaba shugaba ta kasa Shaf Abdullahi Jalalau ya ce to bai kamata a bar mutane haka ba a yi wa'azi irin wa'azi na kasa domin mutane su amfana kuma tun daga karfe takwas da rabi ko zuwa tara malama da yawa sun gabatar da wa'azi sai bayan daya kuma akwai alamun mutane sun amfana gaba da yadda yan uwa musulmai matasa ne sallah wanda na hango matasa ne yan agaji na ma matasa ne na ‘yan agaji yana da gidan ma musulmai in tuna ya da mu wani abu da gaske rayuwar mu abin da zai amfane mu duniya da lafiya wanda lokacin da bai yi ba wannan abu guda ba zai yi kyakkyawan makoma ba sannan kuma rayuwar ta duniya ba za ta yi albarka kun da mun sha faɗa mutane suna tuhumar mu mutane suna zargin mu saboda rashin fahimtar mu da rashin mu'amala da mu waɗanda suna cewa ‘yan izara tsarin suna ba ta yi wa iyayen su biyayya saboda kage da kuma batanci da kuma sharri irin na iya bukuta wannan kuma ba ta tsira wani sun mutum da ya yi tsira wannan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kusan canza ya san haƙoƙin iyayensa malama suna cewa sun mutum da ya yi tsira ya yi ya da miji a fada da su ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to daman yi wa iyayen da biyayya ma Allah bare mata don mutum da kuma kaga aka ya dora shi akan sunna ta wannan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to Allah ya sauke mata yadda zai bi iyayensa bisa ga fahimtar Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma musulmai waɗannan abu da nake zuwa faɗa shi ne bin iyaye guda biyu duk inda mutum yake musulmi ba ko ko karami ko yaro mace shugaba ko talaka ko da kuɗi ko wata yake shugabanta lalle wajibi ne a kan shi wa iyayen sa kai da kake kina yanzu a gabana ba wanda yake ji a nesa ka tsaya ka yi hangen nesa ka yi tunani shin rayuwarka kana da matsala da iyayenka wanda shi ne babban tambaya kana da matsala da iyayenka kana da matsala da mahaifinka kana da matsala da malaminka kana da matsala da wanda ya rage ka kana da matsala da wanda ya dauki da rayuwarka cikin waɗannan ababai da kuka ruwa babu shi gaba a rayuwa duk mutumin da ya yi kuturci ga iyayensa mutumin da ya yi kuturci ga wanda kuka yi su mutumin da ya yi kuturci ga wanda ya karantar da shi mutumin da ya yi kuturci ga wanda ya tarbiyyantar da shi ko da sana'a ne ba da iya yi farko ya ko musulmi mu yawo da hankalin mu jikin mu lalle in kana da matsala da iyayenka to daga yanzu da ne yadda za ka yi kawo mai wannan matsalar ka samu zaman lafiya domin ci gaban duniya da lahira domin ci gaban su yana yorka domin da amfani al'umma domin al'umma su amfana da kai. Farko wajen ba musulmi Allah na cewa wa gudu ba wa na bishin ko bi ke a cikin kowa ku nisa.
Munara. Doya
Thank you. وأولي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنود والجار الجنود والصالحين وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
ba abu mafi sharri ga ɗan adam kamar mutum ya bauta wani Allah ya shirka
babu abu mafi sharri mafi lalas a ce mutum ya kafa tsoka wani Allah wa ya yi tafi wa ya yi tsiri wa ya yi shawar amma ka duka babu abu mafi girma ko abin da Allah yake so kamar mutum ya kai da Allah shi ne tauhidi babu abin da Allah yake so kamar mutum ya kuma da cikin zuciyarsa ya san cewa Allah ɗaya ne babu da abokin tarayya amma ku duba wannan haƙi na Allah ne yawa Allah ya haɗa shi da haƙi biyar Allah ya kuma abu da ba wa la tushriku bi shay'in bauta ma Allah shi kadai ya gare wa kuka kuke kare ya karfe jinka saboda shirka mahular da shi ne wannan jahannama shirka mahular da shi ne karkashin wuta Allah ya zo saboda duk wani da nake Allah ya yi alƙawari إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يجي لكن لا تدعو النبي أما ولد شركا أما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Allah shi kaɗai wala tushriku bihi shay'an karka nema mushi abokin tarayya sai Allah ya ce wa bil walidaini insanan iyaye guda biyu a kyautata musu iyaye guda biyu a tausaya musu iyaye guda biyu ka jibinci lamarinsu iyaye guda biyu ka ji abin da suke faɗa maka iyaye guda biyu ka ɗauki ɗawainiyarsu galibi za ka ga mutum ya bar iyayensa a karkara yana cikin birni yana cin daɗi amma iyayensa na wahala za ga mutum zai gudu ya bar iyayensa bai ma san inda iyayensa suke ba bai ma san yadda halin da iyayensa suke ba da ranan ka shiga cikin wani damuwa to ka sake dubawa ka waiwaya kula da su ba aya ta biyu da kan kulma cikin suratul isra Allah madaukakin sarki na cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
Allah madaukakin sarki farko Allah za ku illa iya ubangiji ya zantar da hukunci ubangijin ka yayi umarni karka bauta wa kowa sai shi daidai yake da wancan aya na farko ta cikin suratul nisa wa qul lahu wa tushriku bihi shay'a anan kuma ce wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ko yayi umarni Allah ya zantar da hukunci hukunci daga sama zuwa ƙasa Allah ta'budu illa iya kar ka bauta wa kowa sunna shi kadai sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana kadan sake maimaita kalmar wa bil walidayni ihsana Allah ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin iyaye sannan Allah ya ce inna yablughanna indaka al-kibar ila huma fala taqul lahum wala tanharhuma illa qawlan karim kana raye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyayenka suka kai wani makura a barka suka tuba ɗayansu ko dukansu biyu Allah ya ce fala ta kullahu ma uffin karkace da su a malamai suka ce shine kalma mafi kankanci wadda Allah subhanahu wataala ya hana ka faɗa wa iyayenka iyayenka suna magana ka ji abin da suke faɗa kar ka yanke maganar su wala tanharhuma kar ka yanke kawa kar ka yanke maganar su shine ma'anar wala tanharhuma kar ka ɗaga muryarka sama da muryar iyayenka wala tanharhuma kar ka yi magana sama da maganar iyayenka kar iyayenka su yi magana ka ce abin ba haka yake ba wala kan harhuma Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana mai karanci magana mai daɗi magana mai ma'ana magana mai kwantar da hankali shine wa kullahuma qawlan karima ƴan uwa musulmai iyaye ba abin wasa bane duk mutumin da kaga ya ci nasara a duniya to akwai alaƙa da bin iyaye a cikin nasararsa duk mutumin da kuma ya taɓe ya kuma taɓewa ya lalace ya yi asara a akwai alaka na rashin bin iyayensa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misali da annabawan Allah annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mana su su masu bin iyayensu ne domin mu ɗauki izina in Allah ya ce da annabawa su bi iyayensu ɗan uwa musulmai ina ne ina kai mu dubi cikin kissar annabi yahya alayhi salam fadin Allah ta'ala cikin suratu maryam ya yahya qudil kitaba bi quwwa يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
kudi kista ta annabi yahya alayhi salam Allah ji ya yahya kudin kitaba bi quwwa ya kai annabi yahya rike littafin da aka baka bi quwwa da karfi da aminci da gaskiya kudin kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya Allah ya ce mun ba shi hukunci tun yana yaro karami waɗansu malamai suka ce mun ba shi annabci tun yana yaro karami Allah ce wa hananan min ladunna wa zakata abin kauna yake wajen mu sannan kuma Allah ya karkace shi da wasu miyagun ababe annabi Yahaya alaihi salam baya yi su amma daga ƙarshe Muhammad Sharif sai Allah ya ce wa barran bi walidai Allah ya sanya shi me yi wa iyayensa da'a annabi Yahaya alaihi salam Allah da kansa yake cewa wa barran bi walidai wa lam yakun jabbaran asiya me yi wa iyayensa da'a bai zo mai girman kai mai taurin kai mai watsi da lamarin Allah bai zo mai saban Allah Allah subhanahu wataala ba wannan ɗaya daga cikin annabawan Allah mu dubi kissa ta Annabi Isa alaihi salam Annabi Isa bai da uwa bai da uba sai uwa amma Allah ya kwatanta mana cewa Annabi Isa alaihi salam me yi mahaifin shi da ne Allah ya jakar maka Allah قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا annabi isa alaihi salam ne farkon kalmar da annabi isa ya fara furtawa bayan duniya cikin kalmar da ya fara furtawa yace inni abdullah annabi isa ba wa annabi isa ba dan Allah bane annabi isa ba Allah bane yace inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ayna al-qums وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا سيدي مضطرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا kaga magana ta fito annabi isa alaihi salam ya shi ba wa wannan bai da wanda ne kamar da suke cewa annabi isa alaihi salam dan Allah ne ko annabi isa wa kallo ya ina Allah yace ni Allah atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni ya mai da ni annabi daga ƙarshe Allah ya ci umarni ya yi sallah ya bada zakka daga ƙarshe sai ce wa lam yarkuwa wa wa barran bi walidati sannan kuma Allah ya sanya shi zo da yin da'a ga iyayensa wa lam yakalli jabbaran shaqiya Allah ta sanya ni jabbar shine wanda yake wuce gona da ido jabbar ne dagawa da Allah ko tun da an kawo siyaki na yi wa iyaye da'a sai da mai suna ta wa lam yakalli jabbaran ban zanto ana da sai ya ce me daga kai da iyaye na ba sannan kuma shafiya wanda ba shi da rabo a duniyar da zahira Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika isa ibn maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtaru wannan abin da kuke ji shi ne nabi isa alaihi salam maganganu da kuke shakka ciki Allah ya yi muku billahi billah ya kuma musulmai mu dawo da isa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal mataki ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai yi jihadi manzon Allah zai hijira yace ya rasulullah ubayyuka ala jihadi manzon Allah ce na yi maka biyayya na yarda da kai zan bi ka yi jihadi shi wannan matashi yana cewa ashe wannan matashi ya bar iyayensa suna kuka jihadi za ka je ka duba amma iyayenka in ba su yarda ba ba za ka iya zuwa ba jihadi za ka je ka yaba addinin Allah amma sai iyayenka sun yarda manzo Allah ya tambaye shi ce a hayyun ya yadaka iyayenka na da rai wata matashi sai ce na ya rasulullah manzo Allah ya ce koma ka je ka yi wa iyayenka da'a fa fihi ma wajai kai jihadi cikin yi wa iyayenka da'a yan wasu mai idan iyayenka ba su amince ba ko jihadi ba za ka je ba idan iyayenka suna kuka ko jihadi ba za ka je ba ina neman dukiya ina kuma rashin kula su ina ba da izinin su ba kamar inda suke ina ba da izinin su ba ka tsaurace musu ina ba da izinin su ba ka je kai wani abin da zai zo da karshe da wuce na yan uwa su wai iyaye abu ne na karramawa duk shugabannin ne da kake gani in kana karanta tarihi su akwai yi wa iyayen su da shi yasa Allah ya kawo su wannan matsayi da za ka bi tarihin shugabannin nan naku duk sun yi wa iyayen su da sun yi wa iyayensu biyayya Allah ya kawo wannan matsayi suna yada addinin Allah suna yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai su shugaba na al'umma shugaba na addinin musulunci ya kuma musulmai musamman matasa in kana son albarka a rayuwarka to lalle ka rungumi wallahi kada ka rungumi taimaka wa iyayenka ka rungumi biyayya ga iyayenka cikin abinda babu saban Allah amma idan akwai saban Allah to ba za ka yi musu biyayya ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk yanda iyayenka suka yi yi suka yi kokari domin ka nema mu abokin tarayya Allah ya ce fala tu ma wa sahibuhuma bil dunya ma'rufa kai kai musu biyayya amma kai ke kyawu amala da su ta hanyar mafi dacewa inda Allah subhanahu wa ta'ala to yan wasu dubai dama na ce ba wa'azin ba mai yawa bane wa'azin abin da na faɗa ɗan kaɗan ne muna roƙon Allah Allah shi mishi albarka muna roƙon Allah wannan tare da muke Allah mai da kowa gidan shi lafiya ko da kaɗan ne larama suna cewa khairul kalami wa kalla wa kalla muna roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikin mizanin mu kuma mu yi aiki da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannun shi ya ba mu da wannan duniya mai albarka subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم عليكم ورحمة الله
الله أكبر شيخ دمغزاني سكتر مجلس malamai na kasa Allah ya saka da alkhairi saboda da kasa na da tsarin malaman suna na kasa da shugabanni da samun na yan wasu muna tare da honorable muhammad naziru sanusi abubakar wato memba mai wakiltar kawo a wannan jiha ta kaduna honorable muna amurka da zuwa muna tare da shirin malami daga imam malik yahaya daga port harcourt daga imam malik muna mata farka da zuwa muna tare da honorable imran usman sa na religious affairs na mai girma wannan da mutum shi ma muna tare da shi muna tare da shehin malami da magaji fadadu zarewa shi ma yana nan gurin muna tare da dr ahmad atiku awal dr muna maka barka da zuwa wannan filin wa'azi muna tare da daga abdurrahman sani yakubu ibala daga muna magabata da ruwa muna tare da daga awwal mustapha imam sitti shi ma yana nan wurin muna tattare da shi daga muna magabata da zuwa wannan wuri da sauran manya-manyan shugabanni da maluma waɗanda ke waɗannan kuɗi waɗanda ba ku iya araro su ba abubuwan da bai iya ganin su ba kowa muna mashi barka da zuwa gwargwadon matsayi da Allah ya masa saboda tafiyar lokaci da yawa abin mu na gaba shine sakataren kungiyar jama'a da zuwa a wani sauƙi da kushe da